نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا فكان مبعثه رحمة للعالمين فأشرقت الأرض بعد ظلامها وصار من اتبعه أشرح الناس صدراً وأزكى قلبا وأسعد عيشا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد كان صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته رحيما بهم حريصا على تعليمهم ما ينفعهم شفيقا عليهم ما ترك طريق خير إلا دلهم عليه ولا طريق شر إلا حذرهم منه منة من الله على عباده قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته قوله في حديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن عساكر في التاريخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو أمشاه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له أثبته أثبت قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل حسنه الألباني إخوة الإيمان إن دينكم خير الأديان دين أمر بالمحبة والإخلاص والسعي في مصالح العباد وطهارة النفوس من الأخلاق الذميمة والأعمال القبيحة من الأنانية والبخل والإمساك اللهم لك الحمد على الملة الحنيفية والشريعة المحمدية دين لا تطلب السعادة إلا وجدتها فيه ولا خيرا إلا وجدته سباقا إليه وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إخواني في الله الرسول قد بلغ البلاغ المبين فتمسكوا به واكتفوا والخير كله في اتباعه كونوا للدين يكون لكم وتحصنوا بالأخلاق يكون لكم جندا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد ينقوى ما سؤال بركة muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala a wannan yini namu na juma'a yau muna 29 ga watan safa hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau tana da shekara 1445 a ƙida miladiya yau 15 ga watan tara shekara ta 2023 taken wannan khutba ita ce tausayawa ga bayin Allah da yin rahama ga talikai ga baki daya wannan khutuba ta jawo hankalin al'umman musulmi akan irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma al'umma ta goma shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da addini na gaskiya ya aiko shi da shari'a yana mai bushara ga waɗanda suka kyautata yana mai tsoratarwa ga waɗanda suka munana aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rahama ce ga talibai ga baki daya ƙasa ta yi haske daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo duniya mafi alkhairin mutane shine wanda ya bi ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mafi tsarkin zukata shine wanda ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mafi gamdakatar cikin mutane a rayuwa da bayan rayuwa shine wanda ya takwasa ya takwasa wan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya zama mai nasiha ga al'umma mai nufin alkhairi gare su mai tausayawa gare su mai kwaɗayin dukkan alkhairi gare su babu dai wani abu wanda zai sadar da su zuwa ga alkhairin duniya ko na lahira face sai da manzon Allah ya gaya musu babu wani abin da ne nisanta su daga Allah ya kusantar da su zuwa ga sharri a duniya da lahira fa sai da manzon Allah ya tsoratar da su daga gare shi kuma Allah ya yi haka ne domin ya cika baiwan shi ga talikai ga baki daya Allah yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin haqiqa Allah ya yi baiwa ga al'umman mu'minai idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko musu da manzo daga cikin su ya tulo alaihim ayatihi yana karantar da su yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga cututtuka da kazanta na zuciya da na gababba da na mu'amala wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana kuma karantar da su qur'ani yana karantar da su sunnoni da ayoyin hikimomi na shari'an Allah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da ko kasancewa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane sun kasance a cikin bayyananniyar bata cikin irin nasiha da wa'azi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ga al'ummansa shi ne wani hadisi sananne wanda al'imamu ƙabarani ya roto shi a cikin alkabir al'imamu ibn asakir ya roto shi a cikin attarif hadisun sayidina abdullahi ɗan umar yadda yake ba da labarin cewa wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya manzan Allah ka bani labari wani mutum ne Allah ya fi so hakanan kuma wani aiki ne Allah subhanahu wata'ala ya fi so sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bashi amsan waɗannan tambayoyi guda biyu annabi ya ce mutumin da dai Allah ya fi so shine mutumin da ya fi amfanin al'umma shine mutumin da Allah ya fi so ga baki ɗaya cikin talikai wanda ya fi amfanin al'umma kamar yadda muka sani ne wato darajoji da matsayoyi da kyaututtuka da Allah ke mabayi sun sha bamban kowa gwargwadon irin wato kyautan da Allah ya yi masa gwargwadon irin yadda idan ya amfani al'umma zai fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wani Allah ya ba shi ilimi ka amfani al'umma da ilimi wani Allah ya ba shi dukiya ka amfani al'umma da dukiya wani Allah ya ba shi ƙarfi ka amfani al'ummanka da ƙarfinka wani Allah ya ba shi wayau ka amfani al'umma da wayanka kowa dai da irin baiwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ka amfani al'umma da wannan sai ka zama cikin mafi soyuwan mutane zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa shi kuma aikin da Allah ya fi so shine ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar musulmi kaga musulmi ka shigar da farin ciki ko ta hanyar daddadar magana ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar ka ilmantar da shi abin da bai sani ba ko ka sanya shi a hanya mai kyau wanda zai amfane shi a duniya ko a lahira da dai duk wani irin abin da idan ka zai shigar da farin ciki cikin zuciyar musulmi to shi ne aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so wani lokaci akwai abin da ba lalai ɗan adam ya so shi ba amma kuma alkhairi ne gare shi kamar idan ka gaya masa gaskiya ba lalai ne a wannan lokacin ya farin ciki da wannan gaskiyan ba amma kuma alkhairi ne gare shi duniya da lahira duk wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so annabi ya ci gaba da cewa ko kuma ka gusar masa da wani bakin ciki da yake ciki kaga mutum ya tagumi ko yana cikin damuwa ko yana cikin tashin hankali abubuwa sun yi kikikaka ya rasa nayi Allah ya baka iko ka gusar mishi da wannan bakin ciki da yake ciki to irin wannan mutum shi yafi kowa soyuwa a wurin Allah subhanahu wataala ko kuma ka biya ma mutum bashi da ake bin sa rayuwa ta yi kwanci an ciwo bashi daga wani an ci daga wani an ci daga wani kila ma an taso shi a gaba ana neman sai ya biya ba shi da halin biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka biya masa bashin nan to kana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala wato ainihin yafi kauna a cikin talikai gabaki daya shi kuma biyan bashi ga wanda ake bi bashi har a cikin zakka ya halasta ka fitar da dukiya ka biya mu wani musulmi bashi duk ya halasta yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya ce wal gharimi wanda ake bi bashi ka biya masa bashi duk da kasancewa a wannan al'umma ta mu yanzu akwai karancin irin wannan taimakon ka samu wanda ake bi bashi ka biya masa bashi na san a kasashe da suka ci gaba wanda imani ya kutsa cikin su sai mutum ya je wani shago ko ya je kasuwa ya tambaya da Allah akwai waɗanda kake bin su bashi sai mai shago ya ce eh ina bin mutum goma ko mutum ashirin sai ya ɗauko littafi ya duba listin sai a ga abin da ake bin su sai mutum ya biya ce na biya sai su biya lahi duk wanda ya zo kawai ce mishi an biya mishi ya ce mu da addu'a ya mai iyayen mu addu'a Allah ya gafarta musu sai ka je biyan bashi sai a ce ai wani bawan Allah ya biya ka dubi irin karfin ikhlasin ba ma ya san ka san shine wannan aikin alkhairi ko shaguna na anguwa mutum yakan je ya samu kuɗi in yana da shi sai ce ga kuɗi musamman da irin saudiya da nufi sani sai ce ga kuɗi riyal dubu hamsin duk wani wanda ya zo zai siyayya kuɗin shi bai kai ba to a cika mishi cikin wannan kuɗin ko kuma wanda kake bi ba shi a cire cikin wannan kuɗin to sai ka ga aiki na imani ya kuɗa cikin zakatansu sai ga suna aikace-aikace na alkhairi so kuma sai Allah ya tarwata musu Allah ya ta haskaka musu sai Allah ya ta gusar da sharrura a cikinsu sai Allah ya ta dawwamar da ƙauna da soyayya a cikinsu saboda irin waɗannan kyawawan ayyuka da suke yi na alkhairi amma lokaci mu a cikin al'ummanmu har ma an fi so a ganka cikin bashi da wahala a ganka cikin kunci kana cikin halin kakani kayi ce dai in kai ka zama mai wa'azi sai a zama ana fatan ne a ga ka gajiya ka yi rauni saboda a yi maka da yanke ta Allah ka shiryatar da al'umman nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ka koran masa yunwa yana cikin halin yunwa ba shi da abincin da zai ci Allah ya baka iko ka bashi abincin da zai ci to irin wannan aiki shi yafi kowane aiki daraja a wurin Allah subhanahu wataala ya ɗan uwa akwai fa ɗan uwa a cikin gidaje musamman matayi waɗanda yake zaka ga ba su da nayi ga ƴaƴa an bar musu nauyin ƴaƴan ya tashi daga wuyan iyayensu maza ya koma ƙarƙashin iyayensu mata da dama wallahi iyaye mata za ga su suke ɗawainiya da 'ya'yansu yanzu wata tana da 'ya'ya uku hudu biyar tana da 'ya'ya sama da haka tana kuma cikin gida ita ba za ta fito ce kafaɗa da kafaɗa da maza wurin neman tattalin arziki ba in ma aka ganta tana shiga cikin al'umman ma'a tana shiga cikin maza sai mu rika samun ƙaiƙayi muna ganin wannan kofa ne da zai gurɓata tarbiyya ya lalata zamantakewa to tana nan a gida ya za ta yi da haka dole a rika tunawa da irin waɗannan ana aika musu da tallafi gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya bada manzon Allah ci gaba da bayanin cewa wallahi in yi tafiya tare da wani ɗan uwana musulmi domin wata buƙatuwa tasa to ya fi soyuwa a gare ni fiye da in je in itikafin wata ɗaya a masallacin garin Madina mutum ya tafiya kawai kaga dan uwanka musulmi yana da wata bukata sai ka ce bari in shiga gaba ko bari in raka shi ko bari in bada lokaci na ai tunanin yadda za a samu mishi da maslaha annabi ya ce wannan yafi daraja a wurin Allah fiye da kai eh kafin wata daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato jama'a Allah ka ƙara haskaka mana mu gane tasirin irin waɗannan tadoda na alkhairi na albarka da addinin musulunci ya zo mana da shi ɓore dukiya ga wanda Allah ya hore mishi ba mafita bane wallahi ba mafita bane shantakewa da kasala akan maslahan al'umman musulmi wallahi ba mafita bane ka fito sosai ka ba da ƙarfinka in baka da dukiya ka ba da dukiyarka in kana da shi ka ba da iliminka duk irin gudunmuwan da za ka ba da al'umma ta daidaita ta zama tana kan saiti ka bada domin al'umma ta ci gaba wallahi wannan sai fi maka ka daskare kai ta kiyamun laili a cikin hadisi mun sani cewa kyakkyawan ɗabi'a tana gadar ma mutum da alkhairi da albarka a wurin Allah da daraja wanda mai kiyamun lailin da baya hutawa mai azumin da baya yankewa bai samu ba kyakkyawan ɗabi'a kana da kyawun ɗabi'u sai kaga ka samu daraja a wurin Allah wanda yake kafi na mai kiyamun laili kafi na mai yawaita azumin nafila me yasa saboda kyakkyawan ɗabi'a to mu kuma abin da muka yi banza da shi kenan sai ka ga mutum har mutum ka ji mutum yana ce maka ni tun karfe uku na dare nake tashi ka ji wani yana ce maka shi duk litin da alamis azumi yake yi amma in kai mu'amala da shi ba za ka yi fatan ka ƙara yin mu'amala da shi ba saboda irin munanan ɗabi'unsa in ka tambayi matarsa ɗabi'unsa za ta yi ta Allah wadai in ka tambayi namijin ɗabi'ar matan za ta Allah wadai amma ba ga ibada wata ta zuwa makaranta wata in ka ganta da hijabinta da niqabinta sai ka ce udkhul jannati wannan kawai yar aljanna ce amma in ta gunzuma maka abin tsiya da munanan dabi'u sai ka ga cewa gara ma jahila da ita to da mun gane darajar kyawawan dabi'u da irin daidaita alaƙoƙi da ke tsakankaninmu to da ba mu fifita wata ibada akan wannan ba jama'a itikafin wata ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yau ka tafiya tare da uwanka musulmi so ɗaya tak ya fi wannan amfani a wurin Allah subhanahu wata'ala annabi ya ci gaba da cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fusata sai ya kama fushinsa ya zartar da fushin to sai Allah ya rafa mai asiri ranar tashin alkiyama wanda ya ganye wato kushinsa ban san bambancinsu ba alghababu da alghaibu duk kusan mu dai ne muke fassara shi fushi inda ya ga dama da ya iya aiwatar da abin da ya ga dama to duk wanda ya danna wannan Allah zai cika zuciyarsa da haske zai cika zuciyarsa da alkhairi da kwaɗayin aljannan Allah ranar tashin alkiyama annabi ya ci gaba cewa duk wanda ya tafiya tare da ɗan shi musulmi har bukata ta biya wancan na farkon ba ana batun cewa bukata ta biya bane ko bata biya ba shi ko wannan nabiyin ana batun kai tafiya tare da uwanka musulmi akan wata bukata tasa har bukatan ta biya to Allah zai tabbatar da diddigen ka ranar tashin alkiyama a ranar da digadigan mutane ke zamewa sai kaga wani mutum kamar na Allah a duniya amma ana zuwa filin tashin alkiyama sai ya zame kuma sai ya fada wutan jahannama to kai a wannan ranar Allah zai tabbatar da diddigen ka manzon Allah ci gaba da cewa ku sani cewa fa mummunan ɗabi'a tana ɓata addini tana ɓata aiki kamar yadda kasan idan aka zuba guba ko aka zuba binnin fiya-fiya a cikin zuma wannan zuman ta tashi aiki ta lalace to haka nan munanan ɗabi'u suke ɓata aikace-aikacen bayi ya ‘yan uwa musulmi kuma yi nazarin wannan addini namu mai ‘yanci addinin mu na alkhairi addinin mu da ke umarni da ƙaunaceceniya da ikhlasi wurin mu'amala addinin da ke zabararwa akan ka yi faɗita shi don maslahan ɗan uwanka addini wanda ke kwaɗaitarwa akan tsarkake zukata daga miyagun ɗabi'u da halaye munana na san kai da rowa da kama dukiya haka fa addinin musulunci ke faɗaitar da mu a cikin wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne man nafasa a mu'minin qurbatan min qurbi dunya duk musulmin da ya gusar ma wani mummuni da wata damuwa daga cikin damuwoyin shi na gidan duniya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah shi kuma damuwar ranar tashin alkiyama Allah zai kusa mishi da ita damuwar duniya shekara nawa ne jama'a musulmi rayuwar mu a duniya ta shekara 60 70 80 100 ba ta wuce nan ba to wanda ya gusar wa musulmi da damuwa kwara ɗaya tak a duniya shi kuma firgici da damuwar ranar tashin alkiyama wanda Allah kaɗai san iya shekarar da za a yi Allah zai gusar masa da shi annabi ya ce wa man yasa Allahu ala muslim wanda ya yalwata ma dan uwan shi musulmi ya sallallahu alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai yalwata masa a duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya rufa ma musulmi asiri satarahu Allah fi dunya wal akhirah shi ma haka nan Allah zai rufa mishi asiri a duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka gusar mana da bakin ciki da damuwan duniya da lahira Allah ka yassare mana a duniya da lahira Allah ka suturta mu a duniya da lahira a ƙarshen hadisin annabi ya ce wallahu fi auni al'ab Allah yana nan zai ci gaba da taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi matakar dai bawa shi ma yana nan yana taimakon ƴan uwan shi to shi ma Allah zai ci gaba da taimakon sa kenan idan bawa bai taimakon ƴan uwan shi shi ma sai Allah ya cire tallafin shi akai sai kaga duk abin da ya taba ya lalace duk inda ya tasa gaba sai ka ga ya dawo da baya rayuwa ce mishi kiki ka kayarsa inda zai sa gaba ya koma ya kalli rayuwar shi baya taimakon bayan Allah ne mafi kololuwan haƙi a wuyanka iyalanka da matanka da 'ya'yanka sannan idan iyayenka ba su da shi su ma wajibi ne ka kula da haƙinsu sannan 'yan uwanka na jini in ba su da shi kai kana da shi wajibi ne ka tallafa musu sannan makwabtanka in ba su da shi kai kana da shi gwargwadon abin da Allah hore maka wajibi ne ka tallafa musu sannan al'umman musulmi ga baki ɗaya wajibi ne ka tallafa musu da duk irin daman da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da haka da wa'annan ɗan taƙaitattun kalmomi yake ƙara jawo hankalin ‘yan uwa musulmi akan ya jama'a mu tausaya wa kawunanmu mu gusar ma kawunanmu da baƙin ciki na duniya mu kuma Allah ya gusar mana da baƙin cikin gidan lahira mu rufa ma ƴan uwanmu musulmi asirin duniya mu kuma Allah ya rufa mana asirin duniya da na lahiya mu suturta ƴan uwanmu musulmi a duniya mu kuma Allah ya suturta mu a duniya da lahira wayau na koyewa ba wayau bane wayan kawai ne kamewa kai ba za ka taimaki kowa ba ba wanda ke da alaka da kai ballanta ya iso zuwa gare ka ba wayau bane wayan kawai ne abin da Allah ya hore maka in wayo kake da shi kai amfani da wayonka sai amfani al'umma kun ga ƴan uwa musulmi a nan muka shelanta matsayin jama'atu izalatul bid'a kamatu sunna na karamin hukumar zaria akan cewa kowane masallaci ya je ya tsari yadda zai taimaka ma talakawan da ke cikin masallacin amma da dama masallace ba su yi ba suna jiran sai na gwamnati ya zo to kai ma liman da mamunka kai ma gwamnati ne a nan masallaci Allah ba mu iko mun yi haka waɗanda suka amfana da wannan tallafi sun kai mutum kusan 60 da wani abu an tallafa musu to ka ɗauka nan masallaci sun tallafa mutum 60 masallacin hamsu salawat sun ɗan yi abin da za su iya yi gwargwado ko albashi ake baka duk wata ba zai ishe ka ba ballantana bugu ɗaya amma dai an nuna ƴan uwanta an yi abin da za a iya yanzu ɗauka masallacin da muke da suna kam salawat a zariya kawai muna da masallaci sama da guda ɗari biyar to mu ce masallacin ɗari uku kowane masallaci ya tallafa ma mutum goma kai koda da mudu ɗaya ne na shinkafa ko taliya ƙwara biyu ne aka tallafa ma mutum goma ka ɗauka mutum goma goma goma so ɗari uku nawa kenan jama'a ɗari uku so goma nawa kenan jama'a ba dubu uku kenan ba to aƙalla a ce yau a zariya an taimaki musulmi mutum dubu uku ai kun yi wani abin da yake kuna iya ratsewa wurin Allah ku ce ya Allah ga iya abin da za mu iya yi mun Allah mu ma ka tausaya mana amma kowa ya tsaya yana jiran ne sai masu kuɗi sun zo da nasu kun sun yi eh mun ja hankalin masu kuɗi akan su yi wannan a wata kuɗuba da ta gabata amma mu ma talakawan me muka yi makamu to da haka yanzu wannan ƙara zabararwa ne akan masallace ku mu koma ni tsare-tsare mu a wannan masallacin da muka yi ya mu ya mu masallata masallacin nan mun tara kuɗi ya kai naira dubu ɗari biyu da wani abu kuma aka tallafa mutum kusan sittin to ku masallacin ku kowa ku yi mana ai waɗansu a cikin ku sun fi wasu samu wallahi faddala ba abakum ala ba'dhin fi rizq Allah ya fifita waɗansu akan wasu a wurin arziki wannan ya ce in aka yi albashi zan ba da naira dubu biyu wannan ya ce zan ba da dubu uku sai ka ga kun tara naira dubu ashirin to dubu ashirin in an kuka yayyana ta ga mutum goma ai zai rage wani abu sai rage wani abu jama'a abu na biyu shi ne kira ne kun ga duka waɗannan hadisan da muka kawo da bayanan nan da muka yi ana batun ne ka ga mutum cikin baƙin ciki ba kai ka sa shi a baƙin cikin ba sai ka kusan mishi da baƙin ciki ko ka ga mutum a tsarance ya ka suturta shi ko ka ga mutum asirin shi ya tonu sai Allah ya taimake ka ka rufa mishi asiri shine ake batun zaka dace da waɗannan alkhairai da albarkatu da daraja a wurin Allah to ku koma ku fahimci cewa kuma me kake tsammani in kai ne ka jefa al'umman musulmi cikin bala'i da tashin hankali kaga hadarin ba karami bane kware da gaske da wannan muke kira akan gwamnatocinmu akwai haƙƙin ɗaiɗaikun mutane a wuyan gwamnatocinmu waɗansu sun yi ritaya an kibiyar su haƙoƙansu akwai wanda yake na san ya yi ritaya shekara kusan bakwai ko takwas har yi ba maganan haƙin shi waɗansu sun mutu shekara bakwai takwas goma har yau ba haƙinsu a yanzu mu dai kama a kaduna wanda ya ritaya to ba shi da wani ƙarshe ba shi da wani makoma ba shi da wata makoma zai tozarta ya walakanta a daidai lokacin da yake wallahi na san masu ikhlasi wanda suka sadaukar da kansu ga ƙasa suka ba da jikinsu domin hidimta ma jihansu akwai mutumin da za ka karfe bakwai wallahi ya gama kintsawa a gidan shi karfe takwas za ta yi mishi na ofis zai je wani zai aiki har la'asa wani zai kai har magriba in ya dawo gida zai ɗauko aikin da ya rage mishi a ofis ya zo ya ta yi iyalin shi ba za su samu kanshi ba sai ya kai karfe goma na dare zuwa sha ɗaya wani gabaki ɗaya kake rayuwar aikin gwamnatin shi akwai malaman makarantar da na sani zuciyarsu ya rataye da karantarwa in aka tashi makaranta karfe biyu su suna na a makarantar har karfe hudu har karfe biyar ko ana hutu za su je makarantar tun safe sai bayan la'asa suna kallon ajujuwan ɗalibansu suna kallon kujeru suna kallon alli da allo abin na musu daɗi haka suka yi rayuwarsu ƙarar da rayuwarsu don Allah waɗanda suka yi makasa irin wannan hidima ya kamata a bayi su mummunan ƙarshe a aikin gwamnati amma aka zo aka zo da wata wani tsari azzalimin tsari ja'irin tsari wai in kai ritaya maimakon a ɗauko kuɗinka a baka wai sai a ba wani kamfani wai kai baka iya kashe kuɗi ba wai duk aikin nan da kai na shekara 35 baka da wayo baka iya kashe kuɗi ba sai dai a ba wani kamfani wai kamfani ne zai tsara maka yadda zai rika baka kuɗi zai baka kashi 25 cikin 100 daga nan kuma sai tsara maka a duk wata zai ɗan rika baka ɗan wani abu kai baka san da ake kashe kuɗi ba kai da kake da mata hudu ‘ya'ya talatin wai har yanzu baka iya kashe kuɗi ba kai da kai aikin gwamnati tsawon shekara talatin da biyar aka je ƙasashen turawa can wanda yake ba rahama ba tausayi ba imani a tare da su aka ɗauko wannan ja'irin tsarin to amma alhamdulillahi gwamnatin jihar kaduna musamman a yanzu muna kyakkyawan zato gare ta alama na nuni akan cewa ta zo da kyakkyawan manufa kuma allah zai taimake ta saboda irin abubuwan da suka ɗauko suka fara aiwatarwa na ga yadda aka ɗauki mutane sama da dubu bakwai an ɗauke su aiki saboda a rage zaman banza a kuma rage talauci wannan babu shakka abin ayaba ne cikin kwana ɗari ƙasa da kwana ɗari a wannan wannan abin ayaba mu gwamnati ne gaskiya tsakanin da Allah kuma muna fatan abin da zai biyo baya fi wannan alkhairi sannan na san irin tsare-tsaren da aka ce an fitar manya-manyan kwangilolin da aka bada an ƙara jaddada kwangilansu akan a ci gaba hanyoyi da gine-gine da ake yi da asibitoci kowane yanki na ji an ce za a ƙara asibiti ɗaya maimakon asibiti ɗaya da ake da shi za a ƙara ɗaya su zama biyu wannan lashaka aikin alkhairi kyakkyawan manufa ne dole a yaba ma gwamnati akan wani ga kuma irin yadda daga baya-bayan nan gwamnatin ta fito ta fara ƙalubalantar 'yan shi'a domin suna gurɓata aƙidan al'umma suna kawo kafinci suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mun koyi imani da Allah cewa gwamnan jihar Kaduna bai yi asalin zagin sahabbai ba bai yi asalin kafirci ba asalin imani ne asalin kyakkyawan aiki ne to gwamnatin ta fara fito na fito da 'yan shi'a Allah ya ƙara haɗa 'yan shi'a da gamansu Allah ya nuna mana bayansu to kaga waɗannan alamu ne da ke nuni akan cewa gwamnatin nan tana da kyakkyawan niyya da haka gwamnatin jihar Kaduna Allah ya mata muwafaka Allah ya kama hannunta zuwa ga daidai to a daidai wannan lokacin ko muke kira akan don Allah gwamnati kalli irin waɗannan nasosa da muka kawo don Allah masu haƙƙi a biya su haƙƙinsu waɗanda suka yi ritaya a soke wancan tsarin na ƙasashen kafirancin a soke waɗannan kamfanoni da ake azurta su babu dalili satin da ya wuce ɗaya daga cikin manan a nan wurin yake nuna mana cewa da wani kamfani fansho ta turo mishi wai a taya ta murna yanzu tana da 1 trillion a hannunta duk haƙƙin al'umma ne wallahi zalunci ne duk wanda ya ritaya a ɗauki dukiyar shi a bashi in ya so ya ci nama in ya so ya ci kifi in ya so ya ci ya sadaka akwai bayan Allah da na sani suna karɓan kuɗin ritayar su wallahi wani masallaci ya gina yana na a cikin mana wani ya ji ya zuba dukiyar shi a wata makaranta yana makan shi tattalin gobe da zura'in shi to a ce wannan bai san amfanin kuɗi bai san da ake kashe kuɗi ba to an rike maka kuɗin an hana ka a soke wancan azzaliman tsarin a soke ta duk wanda ya da ta ɗauko kuɗin shi a bashi babu laifi a haɗa mishi da shawarwari ko kai sana'a iri kaza ko kai iri kaza ko kai iri kaza ko kai iri kaza ai mishi addu'a ta alkhairi to gwamnatin jihar Kaduna muna fatan don Allah ta kalli wannan akwai malamai kaiwa ba su da wata hukuma yanzu ya ne labarin fansho wallahi babu gratuity babu ba kuma wani bayani mai daɗi to a kalli irin waɗannan nan so san a kalli al'umma a biya su haƙoƙansu waɗanda aka sallame su daga aiki sallama aiki ba aibi bane domin a sharaɗin aikin gwamnati akwai wannan yarjejeniya ne zo ka min aiki in ban da bukatar kuma in ce ka tafi aikinka amma akwai ƙa'ida akwai dokokin da suka kafa wannan aikin gwamnati to a bi su a biya waɗanda aka sallame su haƙoƙansu su ma su ɗan sarara iyalansu su sarara idan an yi wannan gwamnatin za ta ƙara zama daidai Allah zai shiga cikin lamarin gwamnatin Allah zai tallafa mata amma don Allah kar a tafi akan wancan zaluncin da ya gabata a baya kuma ni na ji da kulli na shi gwamna tun kafin ya a zaɓe shi gwamna ya yi alƙawarin zai biya waɗannan haƙoƙa akwai wani zama da shugabanin suka yi da shi shugaba ya ƙara jaddada mishi ya labarin haƙoƙan ma'aikata ya ce alƙawarin zai biya to Allah ya ce miki mai girma gwamna ya ɗauko wannan alƙawarin domin shi ma a cika shi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ji waɗanda suka gabace mu idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika